إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha tara ga watan Zulqa'ada jira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ishirin da shida ga watan biyar miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta wanda kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin skm a wannan gari namu na maradi a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin da ke mana bayanin siffar sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malamin musulunci Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alaihi tashin karatun namu shine karatun hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 29 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin da ke mana bayanin siffar sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da kullum muke tunatar da uwa cewa wata jarrabawa ce za a yi jarrabawa da za a yanzu kamar misali akwai examen gabanmu na bako akwai kuma na BAPC yanzu misali ce zama na ake jarrabawar da za a yi ta bak ga suje in an baka kuma an ma tiretan siya ha kuma an ce ma ka shirya rana ta zane za ka yi wannan examen kuma ka sani cikin wannan examen in akwai maciyar akwai fete akwai SBT misali maciyar da yawa sai a ce amma haƙin ka samu maciyar na SBT to ba a bincika sauran maciyar in naka ka samu bak e kiri kuma tare da maciyar muna fahimta to yanzu da Allah ga su ja an baka kuma an matiritar shi wane ne bai shi babu ko sai mara rabo to annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana tambayoyi ya nuna mana hisabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai mu bayan shi ranar tashi alkiyama sai yace amma ga wata ibada cikin ibadodin da Allah zai mu bawa bincike yace ita ce sallah yace duk wanda sallar shi ta yi kyau to kawai alkiyama yana da garanti aljanna zaya ba a bincika sauran ayyukan saboda duk mutumin da ya kula da sallah ya kula da komi sai yace amma wanda sallar shi ta lalace to komi na shi ya lalace to kaga wannan ai ta ta amsa ce ko ba haka nan ba ga ga tambayar da za a yi ma kuma an ce ga amsar da in ka bada ka ta muna fahimta amma za ka ga mutane saboda sakaci na wasu daga cikin mu za ka ga sallar musu mai da ta komi ba za ka gani mutum na sallah kamar da na sha bayani cewa wani zai zo ya yi sallah bayan ya ida sallah a ce ma ka ɗauki sallah an baka wallahi za ka ce ba ka bukata saboda ni bai tsaya ya ba sallar na haƙƙinta ba akwai sahabi wanda mun karanta da ku a baya sahabin da ake ce khallad bin rafi ya zo ya yi sallah gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama annabi sallama da annabi ya amsa ne sai ce mishi arji fa salli fa innaka lam tusalli kai kuma kai sallah dan kai baka taba yin sallah ba haka annabi ya ce mishi ya sace yin sallah ya zo ma annabi sallama annabi ya ce mishi ka koma ka yi sallah har yanzu baka taba yin sallah ba sai da yayi karo na uku sai ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya bai iya wata sallah ba bayan wannan koya mini to wannan sahabi ya yi sallah an ce sallar shi bai taba yi ba ma ba ba sai ba bai taba yi ba sannan akwai hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za a samu bawa yayin shekara 40 fasin yana sallah a zo alkiyama sai Allah ya ce mai ai bai taba yin sallah ba saboda ni annabi yace wata kila ya kula da ruku'i bai kula da sujjada ba wata kila ya kaza cikin sallah bai yi kaza ba wanda wannan yake nuna mana hadari akwai sahabi Uzaifa Allah ya kara mishi daga ya ga wannan tije yana sallah yace baba shekara kana kana wannan sallah yace shekara 40 yace to baba ina rantsuwar da ina rantsuwa da Allah da ya aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace baba baka taba yin sallah ba ha damu ne ne yanzu kace baba baka taba yin sallah ba sai ka sha zagi ko to su wancan sahabbai ne su ne aka karantar da sallah kuma su san duk wanda ya sallah wanda ba irin annabi ya karantar da ita ba ba su da shakka su ce sallar shi ba ta yi ba sahabi abin ta ina kudi ya yi sallah da tabi'ai da ya sallah da su yana sallah mai sallah ya yi daga masallacin ya ruga ɗakin da ya sabta yana rusa kuka irin kuka za ka ce na tashi hankali tabi'an na hankalin ke tashi alaga haka malar lahiya mun sauya addini ne yake duk abin da annabi ya bar mu akan shi musa haƙƙai kukuna yi matsala guda ce kuma babban matsala yaushe da kuka ne ne ita shi ne ba ku daidai sahu cikin sallar ku mun kuma yanzu daidai sahu mun ɗauke shi wani da rai zaman ne ilmi ne ya jona a daidai sahu sai ka bi wani na hararai da Allah ka mu sallama mu mu inda za mu ko ba haka nan ba saboda ni mu san muhimmancin sahu ba a cikin sallah wanda annabi ya ce ibadullah la tusawwiyanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhakum ko mu daidaita sahunmu ko Allah ya sa sabani ko Allah ya sa jan haushin juna da bakin cikin juna a tsakanin ya musulmi kike daidaita sahu a yau ha shine wani yake cewa ai malam wannan jin haushin da bakin cikin yana farawa ne can cikin masallaci yace kamar ya yace lokacin da kan ne dan uwanku ku daidaita sahu sai ya ya tsaushi tun daga nan za ka biya baka wani haka nan ne ko wanda wannan ba daidai ba ne ba to kage sallah tana farawa ne tun tsarki a ha a zo ya ake tafiya masallaci duka annabi ya karantar da mu a wace addan ake wurin shigowa masallaci da wace kafa ake shigowa masallaci in na zo masallaci ina ne ya kamata in tsaya in an fara sallah in ba a fara sallah ba menene ya kamata in duka annabi ya karantar da mu wannan amma musulmi da yawa sai sakaci da wannan saboda ni ban tu'sirunal hayatan duniya min jiji ta rayuwar mu ta duniya kan ta lahira a alhali kuma wal akhiratu khairu wa abqa wannan rayuwa ba ta da tabbas mu da kan mu yau din mu sai mutum ne ake cewa ya ta hijiran shi na ina na gaskiya kenan nan gidan ƙarya ce kuma muke wahala da kanmu a duka mu mun imani ta ce Allahu akbar ya ta hijiran gaskiya nan gidan ƙarya ce amma nan gidan ƙarya saboda shi muke mai junan mu sihiri saboda shi muke gaba da junanmu saboda shi muke kin junanmu saboda shi muke kashe junanmu kuma mu da kanmu mun yarda gidan ƙarya ne ai akwai ɓacewar basira ko shi yasa duk mai kwana ya kamata ya halka daga kwanan da yake ya zama na musulmi kowane lokaci yana cikin shiri wani shiri na amsa tambayoyin kabari dan Allah ya ce wa ma tadri nafsun bi ayi abin ta mutu babu nan da ta san ina za ta mutuwa ko kuma babu nan da ta san yaushe za ta mutuwa kuma babu nan da ta san me za a yi gobe zai iya yiwa bayan sallar la'asar a kai ni na mutu to in mun shirya amsa tambayoyin kamari ma ina cewa a ai da saura shekara ta nawa ni da ban tsuha ba a yasa Allah ke ce mana wala ta gwarzanna kuma hayatul duniya kace rayuwar duniya ta rude ka mala'ikan mutuwa ya bi yaron da yake cikin cikin mamashi ya amso shi balle mu da muke rayuwa shi yasa mu yi tanadi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta ba ta gani sai ta bi da gobe sai ka dauko ta ba su gari ka kunna masa wuta za ka haka sai ka tana kai zai iya yiwa mala'ikan mutuwa yanzu ya zo ya sahi da ni ko ba haka nan bane ba ko ko jira za a ce ka'ida a sai ka zo ki fa wani ce ka tana zai iya yi wa mutu wannan ta fahi yanzu kwarai da gaske kuma wallahi ba abun mamaki bane ba mutum nawa ne yana zaune a teburin mai shaji a akwai wani bawan Allah da ji ana ba labari mutuwar ta kaga akwai ban dariya akwai ban tsatsai ya dauki biredi ya sa a bakin shi ya zuba ruwa shayi mala'ikan mutuwa ce wallahi ba rabanka bane ba sai wurin wankan gawa aka kwalkwalo biredi a mutum da wani zai hita daga gidan shi ya tafi ma'aikata sai dai a kama iyalan shi cewa ya mutu a ma'aikata ko ya yi accident mutum da wani zai balaguro yana ce mafamin shi sai ya dawo sai a ce ai wallahi mota ta yi haɗari ne wannan da ya ta shirya mu mutuwa yadda ka ga haka ko to da haka ne mutuwa za ta zo mana babu wanda ya sanya shi mutuwa za ta kasance mai sai mun tsufa ne a yanzu ne gobe ne sai an yi mashi yasa manzo Allah yake ku zama cikin shiri sallallahu alaihi wa alihi wasallam in baka shirya ba ko wallahi za ta mamaye ka kuma abin da ka mutu kanshi kanshi za a tada ka abin da ka mutu kana aikatawa kanshi ne Allah zai tada ka shi yasa ba mutuwa mai ban tsoro ba mutuwa wadda take da hadari irin mutuwan matashi dan shi kallon da yake har yanzu da saura ko kai ta ce mai yabari yabari ta ce nawa haba kai ma duka koli san su ban kammala ba wanda ina da niyya sai na yi doktora ai ko ka san rayuwar da saura ko kana ga ko annabi ba sai za ka ga matasa da yawa ba su san hirin mutuwa saboda ni ai bai shirya musa ba daman mutuwa ai ita kullun cikin shiri ake duk musulmi ya yarda wallahi kullum mutuwa za ta zo mishi annabi ya ce idan ɗayan ku yayi sallah to kai ya jira yi sallar da za ta zawa gaba yanzu ba mun sallah azhar ba to kake jirayi da asar za iya yiwa banda kai za a yi kuma dole a cikin yini sai ya zo akwai sallar da kai wata ba kai wata ba kuma ba kiran ka bane za a ma telefon a ce ka shirya saura sati guda saura wata guda a a sai dai ka ji ta baga ta kawai ka ji kana kamar mawarki ana waini ne na mutu ana kai dai ne kai dai ne kawai to da sauki in ka aikata aiki alkhairi a amma in baka in baka aikata aiki alkhairi ba fa sai ka shiga cikin wani yanayi ko ka ji mutum yana cewa ya qulu ya laitani addamtu alhayati sai to Allah wadaran rayuwata shi rayuwar ta rutse shi ne dan yana tunanin duniya tana da tabbas yana tunanin za a kaza za a kaza alhali kuma ba haka nan bane ba wallahi dukkan mu mun imani da mutuwa amma ba mu san yaushe ne za mu mutuwa ba shine babban tashi hankalin kuma baka san kan me zaka mutuwa ba yasa annabi yake aikin da yi kowanne aikin shine aikin da aka dawwama kan shi na alkhairi ko min karamcin shi kake ji ana wallahi yanzu ya mutu inna lillahi wa yanzu muke tare da shi jiya ma ya kira ni ya bul bokan ma ya ce mun kaza akwai wani bawan Allah da ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya samu wani tas zai tahiya yayi ha a cikin daren suke rokan shi da wani yana a su gaskiya ayi alhamdulillah ashe ban da shi washe garin ya mutu ha ashe tasta in sai dai ta a cikin kabar ya yi farmasiyo to ni da kai komin shirya kuma wallahi za ta iya zawa yanzu kuma duk wani wanda kake tunani a rayuwa wallahi mutuwa ta gagare shi kowa ne na sha gani kana ga yadda muke da ci gaba na siyan amma har yanzu ka kalla nan ne za a zuwa abin da mutum amma eh me ake cewa communication ya yake tsakanin nan cikin mala'i amma mutum na tana za ku yi a kan bidiyo kai da shi yana ganin ka kana ganin shi amma nan ne za a binne shi ha wataƙila nan ne gaban ka za a rami a binne shi amma babu ko da cikin tsakanin ku shi kenan ta yanke ta yanke ta yi ta kira ba ta shiga balle a ɗauka ka yi mai sanyi bai zuwa balle a maido ka ga wanan wanan dai ne shi kenan ƙarshe sai abin da ka yi shi yasa babu musulmi wanda yake cikin asara irin wanda in jarabawa ta same shi a rayuwa yake bibiyar bokaye babban haɗarin shirka shine in matsala ta same ka kaje wurin bokaye ko ɗan bori yanzu yau in Allah ya jarrabi mutum ya je wurin boka ya yi shekara arba'in a duniya ana ibada ko to duk ibadar nan ta shekara arba'in sallah azumi zakka hajji ta lalace amma duk yadda ya aikata ta shekara arba'in nan tana nan to in Allah ya taimake shi ya tuba ya dawo musulunci a wancan lada ayyuka fa babu ita shekara arba'in ta ibada babu amma zunubin da na shekara arba'in ba yana nan za a dasa mai zunubi daga inda ya tsaya so ta asara ta kai wannan a shi sa yan uwa Allah subhanahu wataala ya tsare mu da shirka wannan ibada da muke kallo ibada ce wadda take mai muhimmanci wanda take in dai mutum ya kiyaye ta to insha Allah sai ya shiga aljanna sallah annabi ta tsakanin bawa da kahun su shine ni shine sallah har in kuka ga mutum yana sallah wanda akwai hadisin da aka zo ana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ke jirawa gidan mutane yana sata aka ce amma kuma yana sallah annabi ya ce tunda dai kuka ga tunda kun kuka ba da labarin yana sallah annabi ya ce sallar nan za ta hana shi aikata abin da yake akwai wani da ya zo wurin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni da wata yarinya ina daukar ta mata hikin jabin yace duk abin da ake yi da mace ina yi da ita amma neman ta ne kawai ban yi ba su Umar suna nan suna jira ce yayi a ce a kawo shi an yi a mai hukunci yace nayi kaza da ita nayi kaza nayi kaza sai ce kawai neman ta ne bai ba Umar yace Allah ya ruwa ma a ciki ka ruwa ma kanka a ciki adan da ya gaida ta aikace shi annabi ya shiru hukunci bai tsaka kan shi ba ana nan musallan na har ya guta sai Allah ya tsabtar da waqimu salata tarfayn waqimu salata tarfayn nahar ko wa zulfa min al inna al hasanatu yuzhibun sayiat annabi ce ina wannan musallan a kira shi zo ga hukunci Allah yake a gaya ma wannan laifin da kake ka tsayar da salloli Allah ce zanubin da ka aikata baya Allah zai mai da shi lada a shi yasa duk layin da mutum ya jure a rayuwar shi yana in dai ya riki sallah to ita sallah sai ta hana shi wannan layin amma in kaga kana sallah zunubin da kake aikatawa a rayuwa ya gagare ka bari to akwai matsala sai mu komo mini mu binciki wannan sallah samu mu gane ya take shin wa ina nutsuwa cikin sallah ta zaka ga wanda ga Allahu akbar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ya gama sai kai da Allah wani tsawaita sallah ke sallah a yawo san bahai da ta a kamar misalin da na bada ran nan amma zai iya zuwa kallon ba ka tarban bi minit hankali kwance a ida han ba bai san balan ta ida yana cikin shauki na kallon balo ko yana jin daɗi daga an ce an bushe sai ce ma'am kai na so balan nan sai kaza Allahu akbar amma sallah da gazo ni na jawo sabu sai ce kai ina mutane ba ku sassauta ma mutane haka ake sallah haka ake kaza haka ake kaza kai yanzu wannan an ce ka nemo lalatacce sai ka yana ta a su aljanna ta su shi ha a akwai matsala malam jara ne shine malam ce ba wannan bane matsala sai ka same shi kuma ya dauki wata awa biyu ko awa uku ko rabin yini ko yinin baki daya yana gazama kan wannan balan da ya kalla amma bai iya minti goma a cikin masallaci yau ka lura muna nutsuwa ko ina banda masallaci daga mun shigo masallaci matsa muke ai sallah mai san tahiyya to kuma wai ita ce ibada ta farko da za a fara bincika daga an ce tazir ake sallah tankanta na fi kai shigo a masallaci masu imani kenan ta abubakar in wanga zamani amma marasa imanin sai an busa mai kuro za su ibo ruwa su yi alwala su ma wannan ya aljanna ne amma ba su kai sa abubakar ba a sha ila haula wala quwwata illa billah yana shigowa masallacin sai ta kalli lokaci ya an kisa da wani ba musalla ko ba haka nan bane ba an ce ba mu damu ya kawai wani shiga ba musalla shi babu ruwan shi a dai sallah ida a sani ɗan uwa sallar na amana ce ka san wane ne kake yi ko ba haka nan bane ba kowa kake yarda ka yi abuta da shi ba ba kowa kake yarda ya baka abu ka ci ba sai wanda ka aminta da shi amma sallah kowa ji kake ba kowa kake yarda ka shiga mota tuka ka ba sai wanda ka yarda ya iya sallah ha ha suka ji na a ni wallahi wannan garama ta ku babu ruwa na ni sallah duk inda ta kama ni babu matsala ka mutu wallahi sai an jibga ma kashi ba dai kuma kake bin sallah ba sai ka bi wanda bai iya ba sai ka bi matsali sai ka bi masiyanci kowa sai ka bi saboda kai cewa kake wai kowa bi kake sallah saboda a a ni wannan garama ta ku ta addini babu ruwa na kaza kaza kaza kaza kaza to Allah ya fahimtar da mu kuma wallahi mu halka daga kwanan da muke babu shakka wallahi musulmi suna cikin wani jimani suna cikin wani hali na rikitarwa musamman wannan zamanin da muke ciki fatuntunu sun yawa kuma abin da zai kare mu daga fitina ita ce wannan ibada ta sallah kuma mun yi kula da ita wani so ce kawai ana cewa Allahu akbar a ce assalamu alaikum an gama sallah magana nutsuwa cikin sallah a ce kai kana mun sallah kamar sahabbai ka jiwa wai shi babban matsalar shi kake yi koyi da sahabbai kuma sahabban nan su ne Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bi fa qad da in dai kun yi imani irin nasu ko kun kun shiru to shi ta a'a kai da Allah mu ma wannan sallar taku da kuke mun mu kawai ka sassauta mana sallah a'a ai mun karanta da ku a baya ko ba a kawai ta sallah ko a kullum kuma ba a sassauta sallah kullum kamar yadda ake ba da kisan majnunu mai lako wanda yana sauri ya tafi wurin budurwar shi masoyiyar shi wani ya shi wuta tafi yana sallah a ya zo ya buta gaban shi ko da ya buta gaban shi sai mai sallah yake kai ba kai da hankali ne ina sallah zaka bi ta gaba na ce a ai hakuri masoyiya ta ta dauke mana hankali sai ce amma sallah kake yace eh sai ce anya ko wanda kake bauta banna akwai soyayya da kyau tsakanin ka da shi yace dan ni kallon laila ne hankali na na ta wurin ta yasa banga kana sallah ba kai kuma in hankalinka na wurin Allah ai bai kamata ka ganni ba ko ba haka nan bane ba a kun ga ya ba shi misali mai kyau haka nan ne yace shi masoyiyar shi ta dauke mai hankali shi yasa bai gan shi ba kai kuma masoyin naka bai dauke ba hankali ba kenan soyayya akwai matsala ko to Allah kyauta idan uwa ba kuma ta ba wancan sati mun tsaya jan'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bainan nazail wa ghayriha fi rak'atin yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake hada ayoyi masu kama da juna da wanda ba su kama da juna a cikin raka'a guda muna fahimta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci zai iya jawo aya kamar yadda muka karanta da ku a baya in ya tashi sai ya sai in ya dauko sura sai ya kai ta har karshe kuma zai iya dauko wata sura zai iya dauko raka'a ta biyu ya maimaita wannan sura kuma zai iya dauko sura a wata raka'a ya raba ta biyu muna fahimta kuma zai iya dauko wata sura a wata raka'a ya ida har ya dauko wata ya hada su ta ko da ko ayoyin nan suna da kama da juna ko kuma ayoyin nan ba su kama da juna mun karanta da ku annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya zo karshen hadin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa alaysa zalika biqadirin ala ayyil mauta sai ya ce ni subhanaka fabala wannan ya tabbata wanda wannan an aka zo ƙarshen wannan sura an ce alaysa zalika bi qadimin ala ayyil mauta liman yana gani ba ma mu ba muna fahimta zai yi a cikin sallah ko wajen sallah kuma zai gani ne a bayyane haka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yake sabbi isma rabbikal a'la sai yake subhana rabbiyal a'la wannan a cikin sallah da ba cikin sallah ba shi yasa in liman na sallah in yace Allahu akbar bayan yayi du'a'ul istiftah addu'a buɗe sallah yayi isti'aza yayi basmala ya karanta suratul fatiha to in yace sabbi isma rabbikal a'la ana buƙatar shi yace mi subhana rabbiyal a'la amma kuma mu babu wanda ya sa ku karambani ne ku yi shiru ku saurara muna fahimta ko haka da waccan aya ta ƙarshen suratul qiyama alaysa zalika bil ajr ala ayyuhil mauta wanda wannan sune wurare wanda suka inganta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi muna fahimta kuma kullum muna ga muku mun zo ga tambaya kullum muna ga muku in aka yi karatu to la yadda karatun nan shine zai taimaka ma wanda kai da kai karatun karatun ya zama ma akai muna fahimta sannan kuma wanda ka koya maka karatun shi ma yanzu da karatun kamar yanzu misali kun ga zamu zo mu ji sallar azhar yanzu ba zahi ake ba ai ana zahi bai dace ba a rinka yin sallar azhar irin lokacin da ake yin ta saboda zahin da ake kamata ya a rinka jinkirta ta har rana ta yi sahi irin kasorgar wani abu zuwa kengar din rana ta yi sanyi amma yanzu lokacin da rana take zawali bibi wani abu lokacin da ranar zafi gare ta kwarai to a sunna na annan Muhammad sallallahu ana sassauta mu mutane Allahu akbar shi yasa karatun hadisi annabi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi amma yanzu ka diba yadda wanda suke da a wasu sunna sai rike tarajar kawai shine lokacin sallah azhar duk masallacin ahlus sunna cikin dari gomiya tana tarajar shine sallah azhar kuma ana gane ku ya izala ne kun sallah a zawar tarajar ya ai tarajar lokacin rana har ta ji mama da yin wani yanzu ne ji ban fi taran in ka diba rana lokacin azawar ha yayi ya ake gane lokacin azawar shine yanzu misali rana tana hitawa daga ina daga gabas ko to yanzu da akwai cikakken haske za ku gane in muka haska yanzu in rana ta hito sannu sannu take tafiya inuwar wannan ga ta nan tayo ina ita ma tayo tayo gabas to yanzu in rana tana haska wannan inuwa tsawon inuwar na ragewa tsawon inuwar na ragewa yanzu in rana ta zo tsakiya daidai ko sai ka nemi inuwar ka ga babu ita muna fahimta to yanzu in rana tana gota tana gotawa daga tsakiya kaɗan sai ka ga inuwa ta hita muna fahimta to inuwa tana hita kaɗan illan to shine lokacin sallah azhar yayi amma tsawon inuwa yanzu kamar yanzu da ka haiko waje in ka kalli inuwarka matakar inuwarka yayi daidai da tsawon da ke da ko jikin ka sallar da asali yayi to asali mutane sun komo sun saki suna na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kama technology kadai sun riki shine mi kawai yanzu aiki ake da salula ƙarhe nawa eh lokacin sallah ya akira da ka ce maladan zo auna mana mu lokacin sallah ya yi komewa shi ma bai sani ba walla da ya kwala kiran sallah aka ce kai malam lokaci bai rage ku saurara ba ni kaɗai ba da kira na ji an kira ba kaga wannan bai cancanci ladanci ba ba haka nan ba shi yasa aiki na kan musulmi su tashi su yi karatu muna fahimta ya uwa kenan sai mu tashi inda malam yake cewa jawazul iftisar al-fatiha halaccin mutum yayi sallah wannan bayani na da muhimmanci halaccin mutum yayi sallah tun harkonta har karshenta da alhamdu raka'a farko alhamdu raka'a ta biyu alhamdu raka'a ta uku alhamdu raka'a ta hudu alhamdu ya halitta kuma in kai haka ba wata sujada ko kabli da zaka kabli ko ba a da zaka yi don ba wani ragi da kai babu wani ƙari da kai mene ne hukunci tura a cikin sallah ta farilla malaman mazhabobi wasu suka ce sunna ce wasu suka ce sunna ce mu'akkada wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza wanda bayani in ka dauki sharhin muslim na Muhammad Ali Adam al-Usubi ko kuma Subul Salam sanin bulugul maram za ka ga duka sun kawo aqwalul ulama maganganun malumai da masu habobi amma magana za ka ga kuma ƙarshe an rage hakan cewa minir sunna ce mustahabbiya in ka zo sallah ka kan alhamdu sai ka ƙara masa sura yayi in baka ƙara ba babu komai ba wata sujjada da baki za mu zo mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an yi haka bai ce a ƙara ba an yi shi ma da kanshi yayi umarni kan haka muna fahimta kaga wannan wata rana sai ka zo sallah a matsayin ka na liman amma in ka ba mutane karatu sai raka a harkuwa ta ƙarshe ka yi alhamdu Allahu akbar shi da ya tabbata a sunna ne kawai to amma saboda asali mutane suna da karamcin karatu bayan karamcin karatun an muna kile da sunan mazhaba guda an an kifake mu mu bi duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sai ka ji mu ya ce a'a su a mazhaba su sama rijiya to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar wace mazhaba suke yi kawai abin da ke daidai a ce ma ga abin da manzo Allah ya shar'anta ga abin da annabi yake kaza halaccin mutum ya zo yayi yayi yayi sallah sun harkonta har ƙarshe da suratul Fatiha wanda daliman yanzu zai zo ya karanta suratul fatiha sai ya kamo wata sura sai ya saki ya kamo wata ko ya yi kuskure a wata aya ha ko ya ketare wata aya babu wata sujira da zai babu to sallan baki daya ce in ka da suratul fatiha yayi to ya kai kuma in ka kasa da wani abu da sauran ta ce sai ka yi sujira wanda insha Allah ta'ala za mu za mu yi cikakken bayani kan maganganun malaman kan mazhabobi da kuma miye shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duka wannan malaman na mazhabobi da wasu daga cikin mu suke taklidanci zuwa ga su shine ni su ma sun barranta da abin da ake dangantawa zuwa gare su mun karanta da su a baya ko imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa ha imamu ahmad bin hanbal dukkan su suna cewa in dai hadisi annabi ya inganta to a bar magana su a kama ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasu ba ya iska bane ba mana kare da gaske sun san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik ya tara daliban shi wata rana ce kai ku saurara a madina yace ana daukan magana kowa ana watsi da magana kowa sai yace banda mutanen da ke kwanta cikin wa'in kabarin ya nuna kabarin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Abu Hanifa yake kai in dai baka san inda muka dauko magana ba kan mata so mun ce Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal suka ce idza sahha al hadith fa huwa madhhabi in dai hadisi an ga in ta mu shine abin da muke kai kakka kuskura hadisi an ga in ta kace su Shafi sun saba yake ba mu bane to shi yasa duk wani da zai yi kauta gaggayyen malikiya shi ana ce ma annabi yake na a'a su malikawa ya haƙuri ba imam malik ba kake muna fahimta wanda yanzu in ka ɗauko misali littattafan da muke bi a mazhaban malikiya nan kakaf in su babu littattafan imam malik littattafai ne na wasu wanda suke cewa suna yin mazhabin sai su rubuta shi yasa zaka ga malikiya ta sha bambanci malikiya ƙasa kaza da ta ƙasa kaza saboda wa'ancan abin da suka fahimta kenan wa'anda abin da suka fahimta kenan amma hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zaka ga duk duniya aiki ake da shi kowa lokaci guda saboda ni magana guda ce ba ta sabani Imam Malik aka ce mai wai sahabbai sun sabane ce gaskiya guda ce dole cikin sahabban nan sai an samu wanda yayi daidai sai an samu wanda ya kuskure shi yasa wallahi ina jin takeici kwarai ina sauraron malami in ji ya zo ga mas'ala wadda take ga hadisa annabi ya inganta a kanta muna fahimta sai ya ce a a malamai sun yi saɓani in kayi wannan yayi in kayi wannan yayi ranar na ina faruwar malami na karatu an tambaye shi dangance da zanen suna sai ya ce to shi dai zanen suna wai malamai sun yi saɓani dangance wai dare yana harawa ne daga rana koko daga dare ga nassin hadisi ya nuna cewa yin yana harawa ne in ake cewa kwana yana harawa ne daga dare sannan kuma wai a suna za a yi ne ranar bakwai koko ana iya kara yake akwai saɓani kenan saɓanin ruwan da ke da kwayyali wannan kuma ba daidai ba ne ba ga nassin hadisi annan muhammad sallam abin da yake kan shi kullum an ce malamai sai saɓani ka ce to malam na yi wai shi manzon Allah ne yace sallallahu alaihi wa sallam ai da su ne suka yi sabani Allah raka taki gona ni kawai abin da annabi ya ce shine nake sani sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu ka sai ka ji mutum ya karanto hadisi annabi sai ya ce to ga abinda annabi ya ce wai kuma sai ya ce amma malamai sun yi sabani da annabin suka yi sabani to duk malamin da kaga ya sabani da manzo Allah malami ne magada arnan baya ba magada annaba ba dan ba wai malami ba ko tasha kalle kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ji kowa ya ladabi ko ba haka nan ba to balle a ce malami ya ci karo da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane ba sai dai ko magana ta zo mishi ta hanyar da bata inganta ba ko kuma bai san maganar ba yanzu misali sai ka tambaye ni malami ne ne hukuncin kaza sai zamana ni mun san wani hadisi ba sai nake kazan nan da kyau ko kazan nan babu kyau to can sai aka yi karo da wani hadisi kenan ba a cewa da ni da annabi mai sabani ni in banza ni in woyi ko ba haka nan bane ba sai a'a ga abin da annabi ya ce ai shi wancan malamin kuskure ne yayi Allah ya kai shi shikenan kawai a wuce a bar shi ibn taymiya yake cewa ku saurara duk wani da kake ji yace mai da awan malamta yace cikin mota ne muke tafiya mu ba sashe ne yace direba mota shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to duk wanda ya hito nan za mu bare shi ko ba haka nan bare ba kai yanzu ka ce mutu ke za ka yi mai ko da aka zo kwani sai ka ga mutane na hitawa suna shiga gari sai ba sai ka bi su to yanzu duk sai da sai ka kajiran ka sai ka zo ta tayi a ya za ta yi sai da ta barka nan kawai to direban shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya samu wata fahimta na aka bari nan abin da zamu mai zamu mai ada Allah ji kan shi mu mun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ta ta yi ko yace musulmi ku tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kowa tsaya ga annabi Muhammad bai tafewa nan a duniya bai tafewa gobe lahira yace ku dai tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace shi shata ya tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kage shata ma kenan ya gane magana annabi ba a hada ta da ta kowa ha sai kuma kana ta ustaz ustaz ana ce ma annabi ya ce kana so za mu diba mu gani wuta za ka wallahi ai haka nan ne eh eh gashi nan taqibul hilali yake cewa tauhidi a can ya kafi kashi uku yace shi ana shi fahimta ya kafi kashi uku yace akwai tauhidi na uluhiyya akwai rububiyya akwai asma'illahi wa sifat ko sai yace akwai tauhidud da'a me tauhidud da'a yace shi ma annabi ba a mai shirka haka nan ne kuma ba ma annabi shirka ce annabi ya ce a kama hannu cikin sallah sai ka ce to in ka kama yayi in ma baka ka a'a mi annabi yake a kama ko to duk wanda bai kama ba ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan kawai kuma kullun ka rinka nuna ma mutane hadarin da ke da kwai cikin saba ma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Shafi'i ya karanta hadisi wani yake malam yanzu ka aiki da wannan hadisi yake yo daga toshi kaga na yi so musulmi ne zai karanta hadisi annabi sai ce ko malam ka ne son zamani ne yake ciki wallahi wai zamani ne yake ciki to shikenan zamani ne yake ciki ko ba haka nan bane ba zamani ne yake ciki mana kamar in an ce annabi ya ce ko ba a daga kai daga an ce manzo Allah ya saka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji mun yarda ba ba wani ka ce a to da yanzu kuma ni san malam wallahi na ji amma kuma yanzu da naje na fara azage ma na wallahi sai mamma ta ce in aske shi kuma sai naga ai manzo Allah yake ka a saba mu uwaye to manzo Allah da yake ka a saba mu uwaye shi yake ka aske ne ko a to balle wai ka je kawai wata ka hadu da ita ga titi wai ka ce mata aske ne mu saboda kai ma haukaci ne ai mana ai ko maka tace ka aske je mu ka aske kayi hausa balle wata wai ita budurwa ko mata ba ki so ai wallahi duk mutan da tace ba ta san gemi ba mun san zama bace ba saboda ta saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace a dora a wata mutumin ya banza mutumin ya banza ce musamman in ta to amma dai ba ka ga geman nan in ya dan yawa yana kaza ke bukatan da Allah matan da suka hiki kyau suka hiki sanin mutunci wallahi duk namijin da bai da gene bai da kyau ka gwada ka gani hawa malam kam namiji babu gemu a ta gwada ka gani wallahi ai yanzu sun gane a a'a ai ba ya mai bane bane kirism wanda ne ai hatta hatta hatta a kiristanci ha ai a kiristanci hukuncin geme shi ne yadda professor da hausa ujobi ce duk mutumin da ya balaga bai aje gemu ba munayi shi ne a kiristanci to da sauki tunda mu ba kiristanci ba muke ko ba haka nan ba mu musulunci muke to a musulunci duk mutumin da yake ake gemu kuma fasiki ne fasiki ne a halin ya ce ba abin su sallah ba a cin fada guda da shi wani a ce malam da can kara sun na fara gani a juna bar gani a yau kai ka gani ba ko ba haka nan ba wallahi ni yana ba wai ban san ka bane ba wallahi geman nan ne ba kisan biyan to Allah ji kanki inda masu a kika ba shi suna da da sauki kwarai da gaske jinna aibata gemu ba kai yake aibatawa ba ya wuce kai yanzu yana cin mutuncin addinin kai annabi ne yake a tsora gemu a bar gemu ya saka shi wala to ne ce wallahi gemun nan yana da rangama wani koli na gani to ne sa kuke asu gemu yace ka san in mutum na sport in nan wai hudo jemun ne yana hana mutum shi kan musa can wurin Usama bin Laden da shi ya mai da mai na America kana tsoro sahabban nan duka su suka yi yaki ko ba haka nan bane ba annabi jemun ta hagga cibiya zabgiyan jemu gare shi mu ba yanzu da wanda imanin shi bai kai ba ka san yanzu matasa giya suna tsore jemu ne saboda ƴan matan ba sun gane yanzu in dai ha ba ta take kaga wasu mutum babu jemu ke an kai ma haka yanzu ba su so kalla hatta mawaka za ka ga duk sun komo suna azin sajiya da gemu ko ba haka nan ba a sai mai gemu a'a ba wasa bane namiji da gemu bai da kyau in kana so ka je kai da abokinka wanda bai da gemu ku kalli madidi ko a muku fon guda a hasko ku kai kuma dai wannan hada yanka ko ba haka nan ba za ka ga wannan shi cikin halittar da Allah ya mama za ka ce tsakiyar ga a Allah ya zara zaka da rikin jamu kai ta kuka ka ce Allah na gode yadda ka yi da haka ko ba haka nan ba wani malami ce hukka kamar mace da hukka ka da hukka mata ka babu bambanci ko ba haka nan ba Aisha in ta kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ni wanda ya kawata hukkan maza da gemu ko ba haka nan ba amma yanzu kuma amma mai yawanci wa gayu da suke tsoye gani ba ta da sunna ba ne ba ta da sun shine sun shine ne ko ba haka nan ba ba su ba wata sunna an gama wasu ma ba waka ne suke kwaikwayo kage da ka yi koyi da sunna gashi ka yi stali kuma Allah ya baka lada ko dama addinin ma addini ne wanda ya karantar da mu tsafta da gayu amma sai ka same mu ina shi yasa so koman maka bai halitta ba ta ce ka aske mu ka aske ko babanka sai dai kai ta kokari a zaka ka fahimtar da su ka ce to baba Allah nan wanda yake a duk kuma shi ne yake aje mu nan ina magana kana magana haka ake cewa ko to ai ta fahimta da su amma ba daidai bane ba ba a yi ma kowa da'a wurin wurin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai Julaibiba wanda a cikin tarihin sahabbai ana cewa yayi kowa muni cikin sahaba annan Muhammad sallallahu babu mai muni irin shi gashi baki gashi gajere ga kasan kai da kasan kunnuwa ko da masha Allah Allah ya mai lafiya ana nan wata rana a wani ruwa na hadisi sai annan wasan ne to wajen da biwa baka arme wani ruwa kuma sai zo ki ya rasulullah wai in mutum yayi imani da Allah ya yarda kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata aljanna sun so shi annabi yake kwarai da gaske yake so ni ne ne ma matan madina da ba ta son shi saboda mai da kyau kowace gudun shi take yi kowace tana gudun shi sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake je gida ka zaka ce ni ne na aiko ka ina neman ina neman maka almunyari aka ce macen da annabi ya aika mace ce zan kaɗe iya san kowa kuma wanda ya rasa kowa ko kowa yake ya za a yi same ka yariya mai tarbiya ko da ya haɗu da babansa suka gaisa ce so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko ni yace yana neman alman tsokaci a ba sha Allah annabi da yace kware da gaskiya ce amma ho ba shi ke so bane yake neman ma ce kai yace eh ce bala aje a ga manzo masa wani malamin yace da kaje neman alme ka haɗu da uban yace bari ya ga mu uwar to kam kai gaba ba ba ka ba za a yi yanzu ba ku ji da aka ce mai annabi ba yana murna ko da aka ce gilabi ba ake ce to bala a yi shawara da uwarta ko da aka je aka gaya ma uwai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko yana neman almanci ya ci irin na mata a a a mata Allah ya ce saurara ba hoci ke so ba gilabi ba ta ce ni yanzu duk sahabban nan da ke da kwai sai shi da riba subhanallah sai ce to yanzu ga shi labiban can ya za a ce mishi da ka je ka ce mai komi za ka ce mishi a iya tana ciki tana ji sai ta hito ta ce mamma ko buku yarda ba ni na yarda a take yanzu hakkun manta wadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim hakkun manta Allah yace bai dace ga namiji mai imani ba ga mace Allah da annabi su hukunta abu yace shi yana da ra'ayi sabanin wannan a kaga take ba ta yarda ta saba mu manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karshe aka yi arman da aka yi arman ranar da aka kawo amarya ya yi irin ‘yan leda ta ganin amarya misali ya sallamo gida sai ana kira masallaci hayya alal jihad a zo a sai jihadi za a ɗaukar kalmar Allah ce ka da kai ne ta za ka haba mana wani in ya yi alwayin gama kiran sallama bai so yi balle a ta yi jihadi sai ce to matan nan dai Allah ne ba ni ita kuma yanzu ga Allah yana kira na a sai jihadi sai ce to ga da a kai ma amarya su sun kai sai sun dawo ta aka kashe shi ba ta ganshi ba bai ganta ba kuma mutum annabi ya mutu adda a rayuwa ta yi tsawon rayuwa kuma ta yi arziki a rayuwa shi ta za ka ga duk uwayen da suka ƙi bin shawara annabi na almadi su za su yi wahala kai ma in ka je almi ka ƙi bin shawara annabi sai ka wahala wallahi na baka gane bayani nan baka ga tana da hankali musamman in ka kalla hancin ta ka ga shi yanzu ba ni yake kalla hancin ta yake kallo ko ba haka nan ba ka je na a sarmai ina son mace kai kokarin kwatanta mishi cewa ba ta kirki bace shi in dai ya ga abin da yake so sai ya nuna ma ai aljanna bai ganewa sai kokarin sam sam sam idan shi ya miƙe sai ya yi alma a ta fara cin ubai sannan zai gane cewa lallai ya yi kuskure wani da gaske annabi ya ce in kun zo alme ku maza ana alman mace sabida ni a yace alman mace sabida abubuwa guda hudu ko kyanta kudinta famunsu addininta yace amma shi a matsayin na annabi Muhammad sallam umarnin da yake baka ka al'ummata mai addini kaka al'ummata dan tana da kyau ko dan tana da kuɗi ko dan fani kaza ce in kai arme saboda wannan dukan su suna karewa wallahi dukkan mace ko in ka arme ka wata daya wata daya tak wala sai kaga baka cika ban kallon ta biya ba kwarai da gaske yau ka kwanta da ita ka tashi duk in ka motsa ita kake kallo duk in ka motsa ita kake kallo sai kaga tana kiran ka da Allah ka rika shigowa gida ga wuri ka ce ga na haba da Allah eh mana amma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka almumanta saboda addinin sa yace in kuma ba haka nan ba Allah ya wace mafamin nan taku albarka sai ka hin ka rika koma dai ko sai kana anya wayin dala ne ko an gane baka bi shara an zama bace ba shi yasa kai hakuri biye da zuciyarka take raya ma tana da kaza tana da kaza ka lita ido wallahi wannan abubuwan suna karewa duk abin da ka gani ga jikin mace ko in can ne in mine ne dan lokaci kaɗan ne za ka ga duk ta zigaye macen da ka gani kana jan tanzi har kana zau da miyau ba ka sani ba in ka ba ta shekaru ita ce za ka ga in ta zo wucewa kana haka ko ba haka nan ba shine aka ce wani mawaki ya ce wai yake ma mata habanki yake cewa ki rage faɗi mota ɗan uwanki suna gane ni ƙwarai da gaske so in kina takama da kyau je ki kalli ban ki tambaye ta ki ji tana ina a lokacin da ina budurwa ai na yi kaza na yi kaza na yi kaza mamma yanzu ki yi mana ba yi yiwa to haka nan ne ke ma darasi ne gare ki ku kuma uwaye sai annabi ce in aka je neman arni abin da za ku kallo kawai addini da halaye addini da halaye kuɗi ba matsala bane ba biya aikin shi ba matsala bane ba da asali da musulunci bai san mutum ya zauna bai da sana'a ba musulmai suna sana'a sai dai komin girmanta kuma komin karamcinta kuma suna arme mu yanzu duka an yi mana jarfin psychology su duka an nuna mana arme sai kana da kaza yanzu daga kaje gidan kake arme za ka yi sai a fara inna lillahi yaro ya kwanto kura kaje uwayen mu ne kura yi Allah ya dace mu yayi ba mace kura ce ka ko cinye ka ko ba haka nan bane ba yanzu yau in kana da arme kace za ka kara arme ko Allah ji kan dauka yake cewa macen da za ta fara faɗa da kai ita ce mamata ba aljina kuma yanzu ne kana zaman ka lafiya da ƴan mata ka guda ka je ka tsaro almi kai kaza ta uwa uba ita matar ta ka namu ha duk an tsoratar da mu duka an halitta mana zina wallahi mata alman da ke zina sha la haula wala quwwata illa billah ai da duk mutum suna da yawa ‘yan matar shi ɗaya kuma yana da bukata ko hana shi ya ƙara. Duk da samarin nan nan suna bukata a ne. A? Ba magana. Ki a'a ai sai kana da gida sai kana da san kitan mil ko ɗan miliyon ko kaza duka wannan shirme ne da hayaniya kawai ba su bane ke arbi sai a ba ni bashi in kuma etijiyan ne kai ka ce a baka ita in buru salo sai a daidai yana yiwa ko ba yiwa ana almu ba shi mana ka ce a baka burusu in ya zo za a yi zira harkokin
Thank you.
kwarai da gaske wallahi an lalata mana matasa shi yasa zaka ga matasa yanzu matasa cikin ɗari ko kasar dan fursan suna zina cikin wancan dan fursan inda ba su zina yanzu fursan suna wasa da gaban su suna biya ma kansu bukata kun gane a cikin ɗari tamanin suna zina ishirin inda ba su zina su kuma suna wasa da gaban su suna biya ba kansu bukata biyar in ne kadai Allah ya tsare dan kolai za ka ga yana zina ko yayi nisa ciki kare dan jami'a shi halacce wannan eh kwanan nawa take ce mun a gidansa da ta bada haya wanda ta bada haya sun guta ta sa wani yaro ya kula da gidan dan turajen ne ha wai bude best for wannan a makwanciyar da ke gidan ta kiran ta tace hajja ki zo ki gidan ki kafin da aiki tace wallahi da ta shiga yarinya karama ta iske da kaso biyar saman kanta kuma dukkan ta yan turajen an dawo daga bude best for a yanzu da ka je kana tura zan ka ce baban kai maka almisa da ya kawo ka ce akai ka gidan mahaukata kuma bai san aka bincika ba ta ida shine ya hauka can tsohon ba ba haka nan ba wani da gaske wallahi sai a yi gyara matasan nan duk suna sa anni a yi musu anni sai a zamana laya in ba haka nan ba manna za ta yi kafa zuwa cikin al'umma zunacen zunacen sun yi yawa kaza kaza ya yi yawa kaza kaza ya yi yawa ka je ka zama da tsawo ka kwatanta musu wallahi ba ba armeni ce a a ina tsorai in haɗa cikin hallaka ne shi yasa ne muku wannan bayani in kun ga ba ku damar a musulunci haƙƙin uba ne ma ɗan shi almaharku in yana da hali za ka ga wani uwayen shi yana da yana da gidaje yana da manyan motoci amma ya ƙi mai armi wallahi sai Allah ya kama shi gaskiya in kuma ba ba ku da hali a ce ko ƙauye ne ai muna da dangi ƙauye ko dan an ce almina a rako da jika hamsin jika fa dan ɗaki na ƙannan na sai a mai da su san koriya ni kuma sai a gyara mu da nan asiri ne he to amma yanzu da an tsoratar da mu almi a halitta mu da nan Allah ya kiyaye lokaci yayi ko to kenan sai mu saurara kenan ba mu karanta ba mu karanta wannan baji ba wanda yake mana jawabul iftisar al-fatiha sai sati ne zawa in Allah subhanahu wata'ala ya ce mu abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana kenan inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an kuskure za a iya sanatar da mu malam bismillah in kana in ka jawo sabbi za su subhanu rabbiyal a'la in ka jawo sabbi qiyama ka zo karshen ta alaysa zalika bi qadir ala ayyihi mutatassi subhanaka fa bala eh subhanaka eh in kai kadai ne za kai ko a sallah ko ko ba wajen sallah ba ai mun yi bayanin wancan satin mun karanta kinan kana iya neman karatun sai ka samu cikakken bayani insha Allah na'am alaikum salam bin sani ba alaikum salam a'a shari'a shine ka al'ummata da addini shari'a ka al'ummata dan addinin ka ba shari'a ba ce ka al'ummata saboda tana da kyau musulunci annabi ya ce wannan famun bai albarka sai ka kuga ana ta ayin wasiya ga su ka musu shi kawai warin da ya kalla wata ilama furudi ne sai koko نعم عليكم السلام ai shi kwanakin yi magana da shi ko kamar shi ne yake ai shari'a ne ko kuma ɗabi'a shi ne nake shari'a shi ne abin wata na addini ai kwanakin na arba'una hari ne magana ko yawwa shi yasa bin nawa baya ba ɗan mutum ya tafi? eh a shekara arba'in misali yanzu misali in mutum na da shekara arba'in duniya sai tafi wurin boka to duk ibadar da ya baya ta lalace yanzu in ya tuba ya shigo musulunci yanzu zunubin shi wancan na shekara arba'in yana amma ladar shi ta sallar shi ta azumi ta zaka ita duka babu ita ai misali ne muka dauka na shekara 40 shi kenan ko? a in ka karyata ne in ba ka yarda da abin da boka ya yi ba za ka yin taron tujur kuna gaba kai da Allah a sai ko da babanku kake gaba kwana abu da aika rani ba na recreation ya ce ka ayi dama ka ayi dama abinci ai kana cikin matsala ko ban da zunubi to balle Allah subhanahu wa ta'ala in ka karyata amma in kuma ka yarda to ka bar musulunci a wannan lokaci kai ba musulmi bane ba kai muna cikin matsala Allah ya kawo sauki shi yasa wallahi ina baka shawara kaka ya baka hada cikin zina wanda ko ba shi ne gaskiya an yi wallahi kuma dai da zaka fahimtar da tsoyin nan ka fahimtar da su ka nuna musu in wa yanzu na kauce wallahi kuma kuna da naku sakamako in ya kama ka kira liman ne ba su sallah ka ce a je a ga babu gaskiya ni wallahi a je kwarai da gaske musamman yan mata wallahi ai zalunta wallahi akwai masu kamun kai wata sabida an ki mutu alma wallahi ta hada cikin halaka to haka ma wannan haka ne amma in ba ya za a yi kato shi ba ka haye jami'a wai haye ido jami'a hankali ya kwance ha ba ai ina cikin tashin hankali ha ba da Allah ka wannan zamanin da ƴan matan suna yawo tuntun gashi muna kashin abubuwan da ke gina mana jiki wanda zai ke ƙara mana sha'awa ga shedan kuma kalli ka zarta kalli ka zarta wataƙila kalla yanzu matan su ne suke jan maza a zo a yi lalata saboda ni ita ta kai ƙarshe ne an ƙi biya mata buƙata ta ce alman take so an ce sai ta sai ta samo masta ko kuma masta in ba ta samu masta ba ta samo masta wai da gaske ne ta sai an rubuta ranar da muna muna hira da wasu isuje wani yake ce mun wallahi malam kaga matan ne yace sai kana zamne tare da abokan ka isuje yarinya ta yi su sai ka gani na ta kai wanda ai ya wuta saman ta wuce eh kuma wallahi ko akwai wanda fi sani da sun kasa mallakar ransu ne sun haɗa cikin halaka wani za ka yana da kamun ka yana da tsoron Allah to yau da gobe shedan in ya biyo mishi sanan ya biyo shi sanan in yana da daban wahala har sai ya faɗa haka su ma matan yasa ikidiya ina almansa akwai haɗari ƙwarai sai wanda Allah ya da ba duka ba akwai na kirki amma gaskiya zai wahala mai suka samu masar kuma lahiya lau in ba a yi kaza ba a yi kaza Allah kyauta yasa daga kaga yarinya bulle bullen ta fara yawa ka jawo tsaka muta arni shikenan kai ka huta ita ta huta to bari mu saurara duba da lokaci ai shikenan an ka tambayi ko a wata matsala a kuna ta aure ka ji ko ha ai matsalar ta su da sauki wallahi sai ka je wurin mata babban matsala musamman wani ɗauki biyan ko kuma wani yaran yan lakwal ko in kana son ka tada musu hankali sai conference kan matsala aure za ka ga kamar su kuka wallahi duk suna son alama kuma uwayensu sun musu kaga HCGM tana ita ma wallahi tana so ranar na akwai wata lokacin da muke muke conference inna lillahi wa inna ilaihi raji mata kaje da suke magana kowace ta daga baki tana so uwayenta sun tsumuta kowace a musu sai ta karatu su ba shi kenan ba to Allah shi zai mana gaba sai wannan hanyoyi ne wanda za a ji a takaita banna cikin matasa amma in ba haka nan takaita banna yana da wahala kuma kai da kanka uba in dai hankalinka na gari ka za a yaro ya shekara 25 ya ci shinkafa da mai da aran mai lahiya lau a kuma ga 'yan mata na yawo ka ce hankalin shi bai tashi a bai yiwa ya kamata ka kira shi ka zauna da shi wai kai kamara da yami ana kan so a gaskiya a amma yi bashi to abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lala kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya yi mana Allah ya biya muna bukatocin mu na alkhairi baki daya duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ya san shi ya san bukatar da yake ciki Allah ya biya mushi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala duk mutanen da ke san arme abin ya gagara Allah ya sauƙa mishi na ji amin in kamarin jamil amin wanda kuma yake son ƙari uwar gida ta hana ko ƙoyi sun hana ko Allah ya fahimtar da su Allah ya sa madarta ce mai gida ga gudunmuwa amma ne ka zugori an ba ta fahimci sunna ba eh kuma muna addu'a ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya musu gawara wanda suke raye Allah subhanahu wataala ya sa su cika da imani kuma ina buƙatar addu'a ga uwa baki daya eh babana bai da lafiya yanzu haka yana likita da yau ma samun dama in wannan karatun amma dai na ce bari dai a zo a yi karatun kenan da shi da duk musulman da ke fama da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya baki daya eh Allah ya zama da kasan Nijar lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya duk mutanen da ke taimakon addinin musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutanen da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai cutar ta kowace hanya yana shirya Allah shirya da shi kuma bai shirya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته